أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهكا يوها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna 26 ga wata na shidda hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441 wanda haka in ya dace wa 20 in watan biyu miladiya ta 2020 insha Allah ta'ala zamu yi darasi na 11 a cikin littafin ahkamul janaizi wa bid'uha mana hukumce-hukumcen abin da ya shahi jana'iza wa bida'uha sannan kuma da irin bid'o'in da aka tarkata a cikin al'amarin da ya shahi jana'iza muna kan gabawar take magana akan abin da ya shahi ma ya jibu ala a ƙaribil mayyiti abin da yake wajibi ga makusantan mutumin da ya rasa nashi imana a ƙaribul mayyit makusantan mutumin da ya mutu ne yake wajibi a kansu mun karanta a wancan sati abinda yake wajibi a kansu abu na farko su yi haƙuri sannan kuma su yarda da abinda Allah subhanahu wata'ala ya kadarta a kansu wanda malam ya kawo dalilai masu tarin yawa akan haka sannan kuma iya daga cikin abinda yake ƙara bayyana haƙurin da za su yi malam ya kawo mana hadisai akan wannan mun karanta hadisai kusan masu yawa a kai sannan kuma ya zo magana akan cewa wala yunafi sabra an tamtani almar'atu min az-zinati kulliha bayya hanawa idan aka yi wa mace rasuwa ta rasa wani nata to ba ana nihin bane ba kawai shikenan ta kaurace wa ado gaba daya har malam ya bada wasu kwanaki kwana nawa ya bada kwana uku ya bada ko kamar yadda zuwa cikin hadisi inda manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa thalasin baya halatta ga dukkan wata mace wadda ta yi imani da Allah da ranan ƙarshe ta yi ta kaba ga wani sama da kwana uku illa ala zaujin sai dai idan mijinta ne idan mijinta ne kuma a nan za ta yi wata nawa wata hudu da kwana goma masha Allah to anan malai ke cewa walakinnaha idza lam tahidda ala ghairi zawjiha irda'an li zawj wa qada'an li wadarihi minha fa huwa afdalu laha mun fara karanta inda malai ke cewa amma sai dai mace idan ba ta yi wannan takaban ba ala ghairi zawjiha akan wanda ba mijinta ba limana wani nata ya rasu sai ta ƙi yin wannan takaban daidai da kwana ukun ta ƙi bimana ta ci gaba da al'amura kamar yadda abuwa suke gudana ta jure ta yi haƙuri malice fahuwa afdalu laha wannan shi ne mafifici a gare ta kina inda za ta iya jure haka in shi yahi sai ke cewa yurja lahuma mawara a zalika khairun kasir sannan kuma ana sa rai cewa abin da zai biyo baya game da wannan haƙurin da suka yi wani alheri mai yawa sai ce kama waƙa'a li ummi sulaimin wa zawjiha abi talhat al-ansari radiyallahu anhuma kamar yadda haka ya faru da matar afwan na ummu sulaim wadda ita ce matar abu talha al-ansari Allah ƙara da a gare su sai malin ya kama gana cewa wala ba a sababu laihi min anna suqa huna qissataha aw qissatahuma babu laihi zamu dan jayo abinda ya faru ga ummu sulaim da ita da abu talha ansari me ya faru a gare su kar mu mance malin duka a wannan maganar da yake yana so ne ya kafa mana hujja akan cewa idan miji da mata ko kuma idan mace ta yi haƙuri ta kaban ma ta ƙi amma ho ga ba ga mijinta ba na miji wanda shi dole ne amma wani wanda ba miji ba wani ɗanta ko wani wanta ko wani ƙaninta ko na makamancin wannan sai ta jure akan wannan abin da ya same ta ta ci gaba da al'amuranta kamar da aka saba to wannan shine mafi alheri a gare ta dalili kuma akan haka shine malam zai kawo dalili to akan haka ne kuma yake cewa wala ba'sa babu laihi anna suqa akan mujayo huna a wannan waje qissatahu ma fi zalika qissar abu talha da shi da ummu sulaym to ina ga muna kan wannan bayani ne a wancan satin lokaci ya kare malaci ala tuliha duk da cewa qissa tana da tsawo sai ka cali ma fiha min alfawaidi wal izati wal ibar na daga abin da yake cikin ita wannan kissar na fa'idodi da wa'azantarwa sannan kuma wal ibaru da abubuwan lura wanda mutum ya karanta kissa zai samu amfani da yawa qala anas ibn malik radiyallahu anhu qala anas radiyallahu anhu anas Allah kaddara da gare shi yake cewa shi kuma anan anas shine mahaifin afuwan nan shine dan ummu sulaim da mijinta na fari kenan mijinta na fari wanda shi ta fara aure kahin ta aure abu talha kenan da shi suka samu wannan yaron mai suna anas to anan yake cewa fa qala anas anas yake cewa qala anas aba qala malikun abu anas limra'atihi ummi sulaim Kala Malik, wani mutum da ake shi da suna Malik yake cewa, waye wannan Malik in yace Abu Anasin shine mahaifin Anas, shi kuma Anas in ɗan un Musulun in ce. Shi Malik yake cewa limra'atihi yake faɗa game da matar shi, wace ce matar shi ita ce un Musulun, kenan anan ɗansu ne yake ba da labarin, afon, kenan shi mahaifin ishi su muhulla. shi ana sai ke ba da labari yana wata rana malik baban shi ya zo ya ce wa mahaifiyar shi ummu sulaim sai malik ya ce wahiya ummu anasin wannan ummu sulaim ɗin ita ce kuma ummu anas ne duka sunanta ne kamar kai na ce kana da ibrahim kuma kana da ja'far a ce maka abu ibrahim a ce maka abu ja'far duka dai kai ne kenan ita ce ummu anas kuma ita ce ummu sulaim to shi malik mahaifin anas ɗin yake cewa yake cewa ita ummu sulaim yace mata inna hadha ar-rajula kin ga wannan mutuma wa ake ni da wannan mutuma ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yana nihin annabi muhammad tsira da amince Allah subhanahu wa gare shi wannan mutumin da kike gani yuharrimul khamra ya haramta giya shi ko malik ma'abucin giya ne sai ga kwatsam aya ta sabko ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun an haramta giya shine yazo yake cewa matar shi ummu sulaim mahaifiyar anas yace mata wannan mutumin manzalla kenan ya haramta giya to shi kuma yana ga cewa ba zai iya rayuwa ba sai da ita fantalaka hatta ata shama sai wannan mutumin malik mahaifin anas mijin ummu sulaim sai ya bar garin madina fantalaka ya tahi hatta ata shama har sai da ya je ƙasar sham fahalaka hunaka ya je a can ya rasu yana zuwa wancan wurin da wasu 'yan lokuta ubangiji su mara ta'ala an shirayi shi to yanzu mahaifin anas ya rasu wanda shi ne malik faja'a abu talha sai shi kuma abu talha shi yanzu ya zo a matsayin bazawari fa khataba umma sulaimin sai ya nemi auren ita wannan matar ta malik ummu sulaim wadar rage karam fa kallamaha fi zalika da yazo sai yayi wa ita ummu sulaim magana akan cewa yana so ya aure ta waye zo abu talha ko faƙalat sai umu sulaim take cewa ya aba talha ya kai abu talha ta ce ma misluka yuraddu ai ba irinka ba ne ake maidawa a ƙi aura ba irinka ba ne ake ƙi shine musa shine ma'anar ma misluka yuraddu sai ta ce amma kawai matsalar da adda kai guda ɗaya ce walakinna kamru'un kafirun kai mutum ne kafiri ni ko musulma ce ya za a yi aure ya kasance tsakanin ni da kai amma inda a ce za ka musulunta ai kai ba irin mutumin da ake kifa ne ba ta ce wa anan mura'atun musulmatun ni ko mace ce musulma la ya suluhu li bayya halatta a gare ni an atazawwaja ka akan yin aure ka faƙala sai abu ɗalha yake cewa ma za ka daharaka ma za ka daharaka sai ke cewa ummu sulaim shi abu shi abu talha yace ma ma za ka daharak yace wacce meye manuhanki me abin da kike bukata a cikin rayuwanki abin da kike bukatan nan za ka daharaka ga manuhanki nan zaki cin mata inda kin aure ne kenan ta ce musulunta shi kuma yana mata hirar cewa in kika aure ne ma za ka daharaka bikki da wani matsala gurinki a rayuwa kin cin mushi qalat take cewa ma dahari ya kai me kake tsammani a matsayin guri na a rayuwa qala sai abu talha yake cewa as-safra wal bayda da masara da da masarare da farare me yake ni gina zinariya da azurfa as-safra'u masarare kenan zinariya wal baydha'u da harare su kuma sune me azurfa sai ce in kika aure ne ai bikki da matsalar azurfa da zinariya su kuma sune kudi qalat sai ummu sulaim take cewa fa inni la uridu safra'a wala baydha'a tace banna son waɗannan masararan banna son waɗannan fararen banna son azurfa banna son zinariya ta ce uridu minkal islama ni abin da nake so a wajenka kawai ka musulunta ba maganar kuɗi ake ba in ka musulunta wannan duka mai sauƙi ne ta ce kuma kai fa in tuslim fa za ka mahari in ka musulunta musulunta ka shine sadakin aure na wala as'aluka ghayrahu banna tambayanka wani abu wanda ba shi ba in dai ka musulunta to musuluncinka shine sadakin aure na ni kuma to da yaji haka qala sai abu sai abu talha yake cewa famalli bi zalika yo ina zan samu damar yin musulunta ina zan iya zuwa in musulunta qalat sai take cewa laka bi zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace ai abu mai sauki ne ka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana zuwa kai musulunta zakai da ka musulunta kuma al'amari ya riga ya kare to kaga shi a kai tsaye a shirye yake in dai zai aure ta to zai amshi musulunci qalat sai ummu sulaim take cewa laka bidhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana zuwa wajen manzo Allah in ka je ka musulunta shike da magana ta riga ta kare fantalaka abu talha sai abu talha kai tsaye sai ya cira sai wajen manzala sallallahu alaihi wasallam yuridun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yana nihin zuwa wajen manzala sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi ashabihi da yaje sai iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin sahabban shi lokacin da manzo Allah falamma ra'ahu lokacin da manzo Allah ya ga Abu Talha ya fuskanto yana zawa qala sai manzo Allah yake cewa sahabbai ja'akum Abu Talhata ghurratul islam baina aynai ga Abu Talha ya zo muku ghurratul islam hasken musulunci baina aynai yana tsakanin idanun shi guda biyu yanda yanayin shi yake kai tsaye mazala sallallahu alaihi Allah ya fahimtar da shi cewa lalle wanda ya zo musulunta ne fa akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima qalat ummu sulaim sai abu talha ya baiwa manzon Allah labarin abinda ummu sulaim ta faɗi a takeice dai musulunta fatazawwajaha ala zalika ya aure ta akan haka akan musuluntar shi ya zamanto shine sadakin ita ummu sulaim to kaga ko anan malai tsaya akwai darussa masu yawa ciki akwai darussa masu yawa fifita abin da yake da alaka kai tsaye da musulunci sama da wasu ababen da suke kame-kame na rayuwa kala sabitun malike cewa sabit wani ana kira shi da suna sabit yake cewa sai yake cewa wa huwa albunani sabitul bunani sai ya ce ahadu ruwatil qissati an anas ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaito wannan kissar daga anas me yake cewa yake ta fama balagana labari bai taba zauwa ya ƙwanƙwasa kunnuwanmu ba anna maharan cewa an biya wani sadaki kana a'zama minhu sadakin da yahi wannan sadakin na ummu sulaimi girma macen da ta yarda ta zubda duk wani abu na rayuwa tace kawai musulunci ne sadakinta shi wannan sabitul bunani yake cewa ba mu samu ba wani labarin wani sadakin da yahi wannan sadakin minhu annaha radiyatil islam mahran cewa ta yarda da musulunci zaman to shi da sadakinta fatazawwajaha wa kanat imra'atan malihatal aynayn sai zaman to ya aure ta kuma ita ummu sulaim ta kasance imra'atan wata mace ce malihatal aynayn wanda take da idanu tubarkalla masu kyau ko kuma idan ka ce almar'atul maliha ita ce mace mai kyau imana mace ce dai wanda tana da kyau أنها امرأة كانت امرأة مليحة العينين فيها صغر تارد إتا أكوي كرنشين شكرو ينام بواتا ببابا إرن ونا لو كتند مجنتا مالك يا رسول بابا أنس فكانت معه سي أم سليم تزونا تارد أبو طلحة سكي رايوان أوري حتى ولد له بنا أو بني حسيدة أيها مشي yana suna cikin rayuwar na hasira ta aifa mushi da sannan kuma wa kana yuhibbuhu abu talha hubban shadidan abu talha yana son wannan dan da ummu sulaim ta aifa mushi so mai tsanani ana cikin tahiyar rayuwa wa marida sabiyu sai wannan yaron yayi rishin lahiya maradan shadidan rishin lahiya mai tsanani wa tawada'a abu talha li maradihi abu talha tawada'a li maradihi aw da'da'a fi lahu abu talha ya kasance wannan rishin lahiyar ya mana ya kaskantar da kai shi ko kuma ya kaskanta mana ya ji a jikin shi cewa abubuwa ba sa tafiya yadda ya kamata saboda yadda yake son yaron nan kuma ga yaron bai da lahiya shine ma'anan tawadu'a lahu ko kuma da'da'a lahu bi ma'ana tazallala ya kaskanta yana jin cewa gaskiya rayuwar shi akwai tasgaro a cikinta a dalilin rishin lahiyar wannan yaron فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداء أبو طلحة يقسن شيئا تاشي زوا سلر ساهية يتوضأ أن تاشي سلر أصبع أن يألولا ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معه سيجي وجم من زان الله سلر أصبع تارد من زان الله إذن يوانا سلر ويكون معه ينا ننتارد من زان الله صلى الله عليه وسلم إلى قريب من نصف النهار har zuwa tsakiyar rana imana kusan rabin yini yana wajen manzala sallallahu alaihi wasallama wa yajibu bi yaqilu wa ya'kul sannan take cewa sai ya komo gida baya haka nan yaqilu kenan baya sallar azhar ko kuma kusan da sallar azhar yaqilu sai ya dan kailula abin da ake cewa kailula shine barcin rana shine barcin rana to barci rana iya daga cikin sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda haka kun da manzo Allah yake cewa qilu fa inna ash-shayatin la taqil ku yi barcin rana saboda bar shedannu busa barcin rana yaran ba wani bariki bane ba kake tsammanin cewa wani abu ne wanda la musulunci ne musulunci ne yazo da barcin rana saboda fasila ce zaka sa virgil tsakanin abin da ya gabata na wannan sahiya da kuma abin da zai zo in kaɗan yi kimkin nan ko da ɗan mintuta ga ɗan kaɗan ne in ka tashi sai ka ji cewa ka samu wani sabon nishaɗi in ka yi wanka ka wuto sai ga lauka aiki mai yawa to abu talha wa ya ji ya ƙilu sai ya zo ya barcin rana shi ya ga cewa alƙailula wa ya akulu sannan kuma hallo sai ya ci abinci fa'iza sallar zuhura sannan in yi sallar azahar ta hayya'a wa zahaba sai ya kimtsa kuma hallo sai ya tahi cikin harkokin shi na rayuwa falam yaji take cewa baya komowa gida ila al'atama sai ya kai kusan duhun dare ya shiga shi al'atama ko kuma ka kira shi da suna sai sallar isha'i kenan ya huta kuma Allah ya sallar isha'i in yi hallar sai dawo gida to ana cikin wannan yanayi na rayuwa fantalaka abu talhata ashiyatan abu talha sai ya huta wani lokaci ashiyatan shine kaman da jijjihi lokacin farkon dare wannan duhun da yake fara na farkon dare sai abu talha ya huta sai ya huta ilan nabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi wajen manzala sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin a wata riwaya kuma ilal masjid ya tafi masallaci a wannan lokaci kenan la'alla zaka yi kadar ta sallar magariba sallar isha'i kenan ya huta sallar magariba wa mata sabiyu sai wannan yaron dan ummu sulaim sai ya rasu wanda bai da lafiyar nan yanzu shi ya huta shi kuma yaro ya rasu faqalat ummu sulaim sai ita wannan mata ummu sulaim take cewa la yan'ayanna ila abi talha ahadun ibnahu hatta akuna ana alladhi an'ahu lahu tace la yan'ayanna ila abi talha kar wanda yayi wa abu talha ya sanar da abu talha cewa dan shi ya rasu hatta akuna ana tace har sai ya zamanto ni ce allazi an'ahu lahu wanda zan wara shaida mushi cewa dan shi ya rasu kenan wanda suke cikin gida kar wanda ya bashi labarin cewa dan shi ya mutu kowa ya shiru kyale ni zan fara bashi labari wani abinda ummu sulaim take faɗi kenan a ummu sulaim fa hayyat as-sabiyya fa hayyat as-sabiyya kai tsaye wannan mata sai ta ɗauko yaron nan ta mushi wanka irin na gawa da ta shirya wannan yaron shine hayyat kenan ta shirya shi ta mishi wanka fasajjat alaihi sannan kuma ta dauko abinda ake rihe shi na likafani ta sa mishi wa wada'atuhu fi janibil baiti ta ajje shi a wani bangare na gida kaga abinda ummu muslim ta yi to haka ake so matan mu a yau su zamanto ba yaro an bai da rashin lahiya kadai ya same shi malam sai kowa rikici barantana an yi mutu ina ga hatta hoto ba a diko ko ba hijabi ba saboda tsabagen za ta ɗimoci kullum ba ƙaddarar rahmanu maf'ulu abinda ake bukata ga mutum mai imani shine ya nutsu da abin da ya taso a cikin rawa kan nutsu ka san miye ya kamata ka yi a shar'anci ba kawai yiwu ba to ita wannan matar ta shirya yaron nan ta sanya mishi likafani ta mi komi ta ƙare sannan kuma a yau nawa ne daga cikin matan suka iya suka iya yi ma gawa wanka ɗan kaɗan ne kagan zu mutum zai rasu misali iya daga cikin wanda ya cancanta su mushi wanka matar shi to mu ayo ai ba haka wani ba ko idan ka mutu ta shiga tsoronka ta kama wani kayan tsoro ne kuna makamacin ka iya da kyau mutum ya karantar da iyalin shiga da ake wankan gawa saboda al'amarin na rayuwa wanda zai iya kunno kai wani abu ne wanda ba iya kauce mushi ba iya evitan shi a cikin rayuwa tabbas an bai same ka yau ba gobe ya same ka an bai same ka gobe jibi tabbas ya same ka wani naka zai mutu wanda gawa tana da irin nata asrar wanda bai kamata a ce kawo ga wasu mutane ba su ne masu wanke gawa a ce kawo duk wanda musu za su mutu wanka wannan kuskure ne yanzu misali mace mijinta ya mutu ta mushi wanka idan ita ta mutu shi ya mata wanka wasu ɗiya kake da in ka mutu su maka wanka zama ya zama to gidan misali ba wanda ya sayin da ake wanke gawa kaf ana ta rayuwa ana ta hada-hada ta duniya a daidai lokacin da wani zai iya zuwa ya ya leko wani abu tare da wannan gawa kuma ya zama to abin ba da labari amma idan mutumin da shi ne naka tabbas zai yi ƙoƙarin komi ya ta yadda ya kamata amma la'alla wanda zai wanke ma biyan shi za a yi kaga zai iya abin da ya ga dama da aka iya da kyau mutum ya koya ya karantar da iyalin shiga da ake wanke gawa kuma cikin ikon Allah a yau abubuwa sun yi sauƙi a cikin salloka za ka iya samun karatuka na malamai wanda ga yadda aka wanke gawa ko ba ka ba ka gani shekh ilyas ma iya da bidiyo wanda ya wanke gawa ko wanda aka kwatanta ga yadda ake wanke gawa to duka ayyuka ne wanda ga su aikace ko da ba karatu kai da yawa ba idan ka saurari wannan abin kaga ga yanda ake abin to da izinin Allah wannan zai taimaka kwarai da gaske Allah mana tawfiki وجاء أبو طلحة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه yanzu yaro ya rasu ita kuma ta yi duk abin da ya kamata a kanta ta kare ta ajiye yaro sai ga abu talha ya zo daga wajen manzala sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala alaiha sai da ya zo ya shigo wajenta wa ma'ahu nasun kuma tare da shi akwai wasu mutane kenan ba aka yi da sallar isha'i ba kai tsaye ba kawai shi kadai ɗauki ƙafa ta gida a Allah ya mashi wanda abin hannun shi to zai duba irin waɗanda ake kuma salla da su a masallaci wanda la ma'awa lahum wanda bai san inda zai je cito ba cewa da zo ka raka ni gida zo mu je mu dan zanta zo mu je mu yi hira da niyya me da niyya in ka je ya kai samu wani abu ya sa a bakin shi su tsarinsu gaskiya ba irin tsarin ba ne ba kuma mu da muka bar abubuwa wanzu kowa hawa yake shi kadai daga shi yan shi sai mata shi kawai shiga kawai sa ku ba halas ya daga cikin abin da zai kara dankon zamantakewa tsakanin musulmai ya zamanto zaka iya zaka lura da halin da mutane suke ciki idan ka lura da wani wanda galban wani iya da bukata sannan kuma Allah ya hore maka abin da za ka iya ciyar iyalinka ka ɗora akan wannan saboda ciyar abinci iya ɗaya daga cikin ayyukan da addini gaskiya ƙwarai ya kwaɗaitar ƙwarai addini ya kwaɗaitar mazala ke cewa ciyar da abinci da yaɗa sallama yana ɗaya daga cikin abubuwan da zai sa ɗan adam ya shiga aljanna cikin nutsuwa ciyar da abinci karkare na abin da kake da ka ba waɗanda ba su da to abu talha daga aka kare sallah wa ma'ahu nasun tare da shi akwai wasu mutane min ahlil masjid daga 'yan masallacin da suke sallah min ashabihi daga cikin abakkan shi faqala lokacin da yazo wajen ummu sulaim sai yake ce mata kayfabni ya halin dana yake qalat sai ummu sulaim take cewa ya aba talha ya kai abu talha ma kana munzu ma kana munzu shtaka askana minhu sa'ata tace ma kana danka bai taba kasancewa ba munzu shtaka tunda ya fara rashin lahiyar nan bai taba kasancewa ba askana a cikin hali na nutsuwa a tare da shi minhu sa'ata sama da wannan magana da muke a yanzu bai taba tunda ya fara rashin lafiya bai taba samun nutsuwa ba sama da nutsuwar da yake da a yanzu kaga wannan ta kwanta mashi da hankali go sai tsammanin cewa al'amura suna ta yanda ya kamata a kamar da bahaushe yake cewa wane ya huta ko ina wane ce ai wane ya warke imana ya rasu ya warke imana ya rasu ko ciwon wane ya kare ciwon wane ya warke ya rasu shi ke da ai magana ta rage ta kare to shi ne abinda ummu sulaim anan take faɗi ba abu talha ta ce wa arju ta ce kuma ina sa rai ina ƙauna an ya kuna wannan halin da ɗanmu yake ciki a yanzu ya zamanto ƙadistaraha yana cikin hali na hutu Allah sa ya huta yana cikin hali mafi nutsuwa kuma ina ƙauna ina sa ran in Allah da wannan hali ne wanda yake ciki wanda ya huta a cikin shi to da aka yi wannan magana a ƙare kenan yanzu ya samu labarin cewa ɗan shi halin shi mai kyau ne yanzu fa'atat bi a sha'ihi sai ta zo mushi da abincin shi na bayan isha'i mana abincin dare. faƙarrabatu ilaihim fata'ashau sai ta kusanto da wannan abincin zuwa ga abu ɗalha da abakkan shi sai suka ci abinci suka yi abincin dare shi ne al'asha al'asha shi ne abincin dare al'ada shi ne abincin rana ke da waɗannan shi ne sunayensu sannan kuma alfatur ya zamanto shi ne abincin kari wa kharajal qawm suka ci abinci suka kare wa kharajal qawm waɗannan da suka rako shi suka fita daga gidan qala fa qama ila firashihi fa wada'a ra'sahu sai abu talha ya tashi zuwa yanzu ya ci abinci ya kare sai ya tashi ya tafi bakin shinhuda fa wada'a ra'sahu ya dora kanshi a saman matashin kai thumma qamat sannan ita kuma ummu sulaimi ta tashi fatatayyabat ta ji ta sanya turare wa tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasna'u qabla zalika sannan ta kimtsa ta shirya ta shirya kanta sama da yanda ma take shiryawa a da wanda wannan shi darasi ne kaga mai zaman kanshi mace yanda ya kamata ta je shuhudan mijinta kira ta shirya mushi sama da take shiryawa thumma ja'at sai ta zo wajen Abu Talha hatta dakhalat ma'ahu al-firasha har sai da ta kasance tare da shi a saman wannan shuhuda fama huwa illa an waja illa an wajada riha tib fama huwa malaci ai bai kasance wani abu ba face kawai kai tsaye an wajada riha tib sai ya samu kamshin turare tare da ita ummu sulaim wannan kamshin turaren na iya ɗaya daga cikin abin da yake hassas a cikin rayuwa turare mazala yake ta hubbiba min hubbiba ilayya min dun min dunyakum almar'atu aw an-nisa'u wat-tib mazala yake cewa an an sa mini son abubuwa guda biyu a cikin duniyarku na harko mace na biyu turare waɗannan abubuwan guda biyu turare iya da fa'ida ƙwarai da gaske a dalilin haka shi ma abu talha da ya ji wannan kamshin turaren tare da ita ma ya kunu minar rajuli ila ahalihi kenan irin halin da namiji yake so ya samu iyalin shi akai falan ma kana akhiral layl yake cewa lokacin da ya kasance ƙarshen dare qalat kenan yanzu ta sanya turare abu talha ya kusance ta alaka ta aure ta shiga tsakanin shi da ita kuma a wannan lokacin da ake ciki waɗanshi shi yana ta kwanci ya rasu ko bata faɗi mishi ba sai da ta bar shi akhiran laili ƙarshen dare qalat sai take cewa ka jiwa hikima shi yasa malam yi dake cewa wannan hadisin yana ɗauke da bayanai da wa'azuzzuka da irin ababen lura masu yawa irin mutumin da zai kira ka assalamu alaikum wane eh kai ne eh wane ya rasu wani babu hikima a ciki iri shi da sai ka ji mutum ta daga ya ga lamban wani ko kuma daga ya ga wani sai ji ba jin daɗi hanyar da ya sa ya kai saƙon zuwa gare shi ce hanya ce ba mai kyau ba yanzu tsaya ga ita ummu sulaim irin hanyar da ta bi don ta isar da wannan saƙon na cewa ɗan shi ya rasu zuwa gare shi sai da ta bar shi harkon dare da komi da komi ya gudana yadda ya kamata kamar ba a yi komi ba yanzu yar ta bar shi ƙarshen dare qalat sai take cewa ya aba talha ya kai ababan talha ara'aita ka bani labari law anna qauman a'aru qauman ariyatan lahum idan da wasu mutane a'aru qauman suka baiwa wasu mutane aran ariyatan lahum wani abin aron su mara ni ne na dauki wannan bikin na baka a matsayin aro yanzu wannan mutanen da suka bada aro da shi wanda ya amshi aran nan fasa'aluhum iyaha yau da gobe suka ce wane e ina abin da muka baka aro ina bikin da na baka aro akana lahum an yamna'uhum shin ya halatta waɗanda aka ba aran nan su hana wannan abin da aka ara musu haka ta tambaye shi me zai ce a faqala la sai ce a tunda aro aka ba su kuma yanzu mai abin ya zo iya neman abin shi kenan dan su maido mashi abu ne wanda yake mai sauki kuma ba za su hana shi ba qalat sai take ce mashi to fa inna allaha azza wa jalla Allah mai girma da buwaya qad a'ara kabnaka ariyatan Allah ya ara maka dan shi afwan danka kenan wannan dan naka Allah ya ara maka shine aro ne Allah ya baka summa qabadahu ilaihi yanzu kuma aran da Allah ya baka na ran wannan yaron Allah ya amshi abin shi ka duba usulubin da ta biyo ta hade mishi wannan aran aron da da Allah ya bamu ya amshi abin shi ran da yake jikin dan mu Allah subhanahu wataala ya amshi abin shi fahtasib wasbir tace mishi ihtasib ka nemi ladan wannan jarrabawa a wajen Allah wasbir kuma kai haƙuri wannan sabon ya isa inda ya kamata ko bai isa ba ya isa kaga sai da ta tattaki da shi ta tattako da shi cewa ai gaba ɗayan wanda suke rayuwa su ma menene lokaci suke jira ubangiji zai amshi abin shi wani lokaci to wannan dan namu Allah ya amshi abin shi da ka nemi lada ka yi haƙuri akan wannan abin da Allah ya amsa ثم قبضه إليه فاحتسب واصبر فغضب kai tsaye abu talha sai wani nau'in hushi sai kama shi sun makala sai ke ce mata taraktini hatta iza waqa'a hatta iza waqa'at bima waqa'a ya hatta iza waqa'at bima waqa'ati waqa'at bihi na'aiti ilayya ibni yanzu kin kyale ni sai da abinda ya afku ya afku mana abinda ya faru ya faru sannan na'aiti ilayya ibni kika bani sanar da ni cewa ɗana ya rasu? Fastar ja'a, kai tsaye ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa hamidallaha kuma yi wa Allah godiya akan amsan ɗan shi da Allah yi. Falamma asbaha tasala lokacin da asuba ta ya tashi yayi wanka irin na ibada tunda ya kusanci iyalin shi. Sun magada ila rasulillahi. Yana mutum zai iya kwanciya da iyalin shi ya tashi alwalla ya jinkirta wannan wankan zuwa lokacin asuba idan ta yi sai ya tashi sai ya wanka wannan shi ne abin da abu talha ya ana kina har sai lokacin da asuba sai ya tashi ya tashi yi wanka wanka irin na ibada sun magada ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa sallama ahu sai ya tahi masallaci ya salla tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama fa akhbarahu sai bai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ya faru fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah yake cewa Abu Talha yace barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma barakallahu lakuma Allah ya sanya albarka fi ghabiri lailatikuma a wancan daren naku da ya shude na jiya kenan a wannan kwanciyar ta faru tsakanin kai da ita Allah ya sanya albarka a cikin wannan kwanciyar manzala ya haɗi mushi haka sai ke cafa thaqalat min zalikal ham sai ummu sulaim daga wannan kwanciya sai ta yaunin jiki min zalikal haml kuma ta ɗauki juna biyu tunda mace an ta ɗauki juna biyu tana jikinta yana yauni wa kanat ummu sulaimin tusafiru ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam takhruju idha kharaja wa tadkhulu ma'ahu idha dakhala ummu sulaim tana ɗaya daga cikin matattakin da suke huta jihadi tare da manzan Allah me aikinta likitanci tudawi aljarha tana yi wa waɗanda suka suka yi rauni tana musu magani to ita ummu sulaim ta kasance ɗabi'anta tana bulaguro tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam takhruju idza kharaja tana huta tare da shi idan ya huta bulaguro wa tadkhulu ma'ahu idza dakhala sannan kuma tana komowa tare da shi idan ya shigo وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولدت manzala yake cewa idan ummu sulaim ta aihu fatuni bisabi ku zo mini dan da ta aifa qala ana sai yake cewa fa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa ma'ahu wa hiya ma'ahu ummu sulaim ta kasance tana manzala ya kasance yana cikin wani bulaguro sannan kuma ummu sulaim tana tare da shi وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر ya kasance daga cikin ɗabi'ar manzan Allah in ya zo daga bulaguro ya zo garin Madina min safarin la ya ha turuqan mazalla bayya taka garin bai mana bayya shugowa shugowa haka kawai na kwatsan ba zato ba tsammani mana kai ne za ka yi bulaguro kawai sai an je ka tsakiyar gida a rika ce towa ne yaushe ka taso a mazalla baya haka in ya shigo gari in ya shigo garin madina bayya zuwa gidan shi kai tsaye ya musu ba zata fadana umiyar madina ta lokacin da suka kusanto garin madina fadaraba fadaraba hal mahadu sai naƙuda ta kama ita ummu sulaim wahtabasa alaiha abu talha mijinta abu talha sai ya rike ta a wannan waje wantalaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya wuce ya tahi faqala abu talha sai abu talha yake cewa ya rabbi innaka la ta'lamu annahu yu'jibuni an akhruja ma'a rasulika idha kharaja wa adkhul ma'ahu idha dakhala qala abu talha abu talha yake cewa yanzu ga manzalla ya wuce su kuma ya bar su yana fama da naƙuda da matar shi take yi sai abu talha yake cewa ya rabb ya ubangiji innaka ta'lam Allah ka sani cewa annahu yu'jibuni yana burge ni an akhruja ma'a rasulika idza kharaja in manzo Allah ya fito daga garin Madina mu fito tare sannan wa adkhul ma'ahu idza dakhala kuma in ya tashi komawa zai shiga garin Madina mu shiga tare amma yanzu ga wani uzuri ya huddo mu tare amma komawa kuma zai koma mu kuma mu koma ba ka duba irin da sahabbai suke ji da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga har har roƙo Allah yake ya rabb wa qad ihtabas wa qad ihtabastu bima tara ya ubangiji an rige an katangance ni an sha makance ni da shiga tare da manzon Allah da irin abin da yake faruwa da ni a yanzu gashi dan matata tana nakuda qala taqulu ummu sulaim ummu sulaim take cewa ya aba talha ya kai abu talha ma ajidu lazi kuntu ajidu ana cikin wannan magana yana cikin roƙon Allah yana kaza yana kaza sai ta mushi magana tace ma ajidu tace banna jin abinda nike jin nan dazu bi ma'ana wannan naƙuda da take fama da ita naƙuda ta tahi ta barta babu ita a yanzu fantalaqa sai suka tashi kenan suka cira suka tafi kenan su ma abin da ya tsira sanar naƙudan nan yanzu naƙudan babu shi tun dama wani abin ne wanda wani lokaci yana yana kwanta yana tashi da sauransu qala ana sai kace wa daraba hal makhadu hina qadimu dan sun ku zo garin Madina sannan kuma sai wannan naƙuda makhad naƙuda sai sake bugunta imana ya sake zo mata yanzu zan wanda ya mata kuma fa waladat gulaman sai ta aihi da ta aihi yaro wa qala wa qalat libniha anas sai ta kirayo ɗanta Anas ta ke ce mushi, Ya Anasu, ya kai Anas, ya take ce mushi, amshi, la ya ƙwa'amu shay'an hatta ta gudu bihi ila Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam. Wannan yaron da muka aihuwa ba zai ɗanɗana komi ba, har sai ka je da shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sai ka buga sabko, ta dama zala ya ce mi, an ta aihu a zo da ɗanku? to shi da take cewa ɗanta wannan yaron ba zai ɗanɗana komi ba har sai an Allah kai mu da sahe ka buga sabko ka iske manzala sallallahu alaihi wasallama a yake cewa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ba'athat ma'ahu tamaratin ta aika Anas da wannan jinjiri sannan kuma da wasu ƴan dabinai tamarat kala sai Anas yake cewa fa ba ta ya buki wannan yaron ya kwana yana kuka wa bittu majnihan alaihi a kuma mujnihan alaihi shi kuma ana sake cewa ni ma bittu na dare farai mujnihan alaihi ina mai halin kulawa da wannan yaron ina rike da shi ina tangadi ina wane ne mujnihan alaihi yake cewa ukali'uhu ukali'uhu ai uhafizu alayhi ina ta kiyaye shi ina kulawa da shi hatta asbahat har sai aka wayi gari faqadautu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai na buga sabko na tai wajen manzala sallallahu alaihi wasallama wa alaihi burdatun manzala yana ina da wata alburda wata alkabba wa huwa yasimu iblan sanan ko manzala sallallahu alaihi wasallama yana sanya alama a jikin iblan a jikin wasu wani rakumi kamar kama dabbanka alama ta yadda in ka ganta za ka iya gane ta a cikin dabobi da yawa kenan manzala yana sanya alama ga wasu raƙumma sai ga anas ya zo da wannan yara yake cewa iblan au ghanaman yana sanya alama ga raƙumma ko kuma ƙanƙanan dabobi mara imma awaki ko tumaki raguna da sauran su ne ganam yace qadimat alaihi waɗanda aka kawo wajen manzala sallallahu alaihi wasallam kenan dabbobin da aka kawo wanda aka iso da su zuwa ga manzala falamma nazara ilaihi lokacin da ya kalli yayi dubi zuwa ga Anas yayi dubi zuwa ga wannan yaron dan jinjiri qala li Anas sai manzala yake cewa Anas yace awaladat bintu milhan awaladat bintu milhan yace iyar milhan ta aihu ne wace ce diyar milhan ita ce ummu sulaim ummu sulaim bintu milhan haka sunanta mahaifiyar Sulaim diyar Milhan suna mahaifinta Milhan shine kai tsaye manzalla da ya ga Anas da yaro sai ya ce awaladat bintu Milhan diyar Milhan kenan ta aihu kala na'am sai Anas ya ce eh fa qala sai manzalla yake cewa ruwaidaka dan dakata afrugu laka zan kammala in zo in baka lokacin nawa cikakke afrugu laka imana atafarrag min ajlika zan bar duk abin da nake in baka lokacin gaba daya qala fa alqa ma fi yadihi manzalla sai ya jeho abin da yake hannun shi fatanawala sabiyya sai manzalla ya dauki wannan yara kenan yayin watsi da abin da suke hannun shi ya dauki wannan yara fatanawala sabiyya wa qala ama'ahu shay'un sai ke ta tare da wannan yaron akwai wani abu ne me ka kawo tare da shi a qalu na'am tamaratun mun zo da wasu dabilai fa akhadha annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ba'd at-tamri madalla sai doki wasu daga cikin dabilan da aka zo da su fa madaghahunna wannan ka saurara ka jin da aka maka aihuwa inda ya kamata kai da aka zo da wannan yaron da ɗan dabilai mazalla sai ya ɗauki wani da biyu fa madaga sai mazalla ya tamna shi idan ka ce madaga shai shi ne ka tauna abu yadda zai yi tafshi yadda zai yi tafshi sun ma jama'a buzaƙahu aibara sun ma jama'a busaƙahu mazalla ya tauna ya tauna ya tauna ya tauna sai ya riƙe ruwan da wannan dabinan da ya tauna yake da shi kenan ruwan banda citon wannan ruwan nan kenan buzaqahu bimana wannan miyan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake doke da wannan zaƙin dabila manzo Allah sai ya rike wannan miyan thumma ghafara fahu sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya bude bakin wannan yara ghafara fara fagara fagara fahu mana ya bude bakin yara wa aujarahu bimana sai ya zuba mishi wannan ruwan kenan ya lakuta da hannun shi sai ya lakuta a bakin wannan yara ai ja'alahu fi famihi ya sanya wannan ruwan kenan a cikin bakin wannan yara faja'ala yuhanniku sabiyya sai manzo Allah ya rika daukan wannan ruwan yana sawa a saman dadashin yaron na na sama shine hannaka alhankul a'la shine kenan yake lakuta mushi a cikin bakin shi wannan ruwan nan na miyan da yake dauke da zakin wannan dabina فجعل يحنك الصبي وجعل الصبي يلتمس يتلمس shi kuma yaron sai ya rika kamar aka aka sa mishi sai ya rika motsa bakin alaman cewa kenan ya ji wani abu ya shigo sannan kuma sun da wani abu da wanda yake da ma fidiri ne yaro ana yawan shi zaka bashi nono kawai sha zai fidiri ne fitratullahi allati fatara an-nas alaiha yatalammazu yamussu ba'da halawati tamri yana tsotsan wani daga cikin zaƙin wannan dabinon wariki rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zaƙin dabino kuma da yawun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fakana awwala man fataha am'a zalika sabiyyi ala ala riqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai zamanto abu na farko da ya fara kwankwasa diyan hanjin ko kuma kayan cikin wannan yaron shine ya miyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma abu ne wanda akwai albarka tare da shi sannan kuma a dalilin wannan sababin wannan abun ubangiji subhanahu wataala ya sanya wannan yare zama tumi albarka ne a he zama to kenan abu na harko da ya fara bude kayan cikin wannan yaron shine yawun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama faqala kai tsaye manzala sai yake cewa Anas ya ce anas unzuru ila hubbil ansari tamra ku duba yadda mutanen garin majina suke son dabino yaro jinjiri ɗan ƙarfi an za mashi ruwan dabino yana har yana lasa ƙala kultu ya rasulallah sammihi anas yake cewa ma'aikin Allah a sanya mashi suna kenan at-tahnik da zaka ma yaro ka nemo dabino mai kyau sannan kuma bakinka yana cikin yanayi mai kyau ka tauna wannan ruwan sai ka ɗauka ka lakuta wannan yara a bakin shi sannan ba nan sai ya sanya suna kaga yanzu nan a ran da aka aihe shi kai tsaye suna aka samu shi ba a jira aka yi kwana uku ba ko aka yi sati guda duk da cewa kwa da sannan suka nuna kwana uku da satin guda kenan ba laifi bane dan ka aihi yaro yanzu yanzu ka samu suna sannan ko ba laifi bane aka jinkirta zuwa wani lokaci kaɗan sammihi qala famasaha wajhahu sai manzo Allah ya shahi huskan wannan yaron wa sammahu abdullah manzo Allah ya sanya mishi suna bawan Allah ya sa mishi suna kenan abdullahi sai ka ce fama kana fil ansari shabun afdalu minhu ba a samu ba a cikin samarin garin Madina kaf wani mutum mafifici sama da shi wannan Abdullahi nan dan ummu Sulaim dan Abu Talha qala fa kharaja minhu wannan bawan Allah sai ya fito daga tsatson shi rajulun kathirun mazaje da yawa ko kuma rajulun jam'i ne na rajil shine wa huwa diddul faris kenan matahiya da yawa mana mutane da yawa suka hutu a dalilin wannan bawan Allah sannan wastashhada Abdullahi bi Faris Abdullahi yayi shahada a lokacin da aka yi yakin Faris wannan shine ƙarshen labarin da malam ya hakaito mana na hadisi Ummu Sulaim sannan kuma mun ji abin da ke cikin shi ko eh abubuwan suna da yawa inda a ce ma za a yi hushin baki da abin zai dauki lokaci da yawa to malai bayani akan ta akhrajahu at-Tayalisi wa siyaqu lahu ومن طريقة البيهقي وابن حبان وأحمد يكي والزيادات كلها له كما سيأتي ورواه البخاري حديث البخاري يروتون بنغري أتكيشي مسلم يروتون بنغري أتكيشي أما شي أنا محمد ناصر الدين الألباني سيدي بي بي حديث da inda yake da rassa gaba daya ya tattaro su gaba daya sai ajje su kamar yadda ka saurare su a yanzu to shine sune bayanan da yi ana sai ka ta karshe wa qad unitu inayatan khassa وقد عنيت عناية خاصة بجمع روايات هذه القصة وألفاظها yace haƙiƙa na ba da kulawa kulawa mai girma akan tattara riwayoyin da suka zo da wannan kissa sannan kuma da lafuzza daban-daban yace lima fiha min raw'atin wa jalalatin saboda abin da yake cikin wannan kissan na raw'a shine kayatarwa wa jalalatin da girma sai ka cewa wal ya'khudh al-qari'u anha fikratan jami'atan sadiqatan sannan kuma mutumin da yake karantawa zai doka daga jikin ita wannan kissar fikratan jami'atan sadiqatan wani tunani wanda yake shakundum kuma wanda yake na gaskiya sai ce wa bidhalika tatimmu al-ibra wal fa'ida a dalilin haka sai kaga ibra bi ma'ana abun lura da fa'ida ya tattaru a ƙarƙashin wannan wannan kissa a wannan shine abin da ya shahi kenan hakuri da ya kamata makusantan daga shi kenan ma hakuri da ya kamata makusantan makusantan gawa kenan wanda nasu ya rasu ya kamata su yi kenan insha Allah ta'ala sati mai zawa zamu tashi akan ma yahrumu ala aqaribil mayyit me abin da yake haramun akan makusantan waɗanda suka rasa nasu me yake wajibi ya haramta akan su yanzu a ba mun karanta abin da yake wajibi su yi ko to miye kuma yake haramun akan su yi insha Allah ta'ala zai zo a sati mai zawwa bi idnillah da fatan abinda muka ji na aiki Allah ba mu iko aikatawa na hani Allah ba mu iko hanuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah